الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau asabar daren lahadi hudu ga watan rabi'ul awwal shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da shida bayan jira annabi alaihi salatu wa salam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da tara ko takwas takwas ne bakwai ga watan tara shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiya idan ba manta ba muna cikin kitabul hajji babu da yake magana akan atamattuwa ko kuma mutu'atul hajji wanda yake magana akan tamattu'i wanda mun faɗi cewa nau'o'in aikin hajji guda uku ne akwai tamattu'i shine wanda mutum zai yi wato umara a cikin kwanakin aikin hajji sai a tahallul ya cire kaya ya koma sa kayan gida ya ci gaba da harkokinsa a watan shawwal zuwa watan zulhijja idan ya umara a wannan lokacin bai bar maka ba shi ake kira ta mace amma idan ya gama umara ya yi cika rukunai guda uku ya je tsawaful kudum bayan ya daura niyya a miƙati ya je tsawafi idan ya tsawafinsa guda bakwai sannan ya tafi ya yi sa'ayi ya hau safa da marwa ya zagaye bakwai ko ya kai ya komo guda bakwai sannan zai tafi ya aski to yana yin aski ya gama umara wannan abubuwa guda uku su ne a dunkule manyan rukunai na umara shi sa mutum ya je awa ɗaya awa ɗaya da rabi ya isa ya gama saboda haka bayan ya yi wannan a kwanakin aikin hajji sai kuma ya cire kayan iramin sai sa kayan gida ya ci gaba da harkokinsa ba shi zai ƙara kulla kaya ba sai ranar takwas ga wata rayuwar tarwiya to a ranar kuma zai kokari ya kulla niyya ya sa kaya da yana ta tarbiya washe gari ai arfa washe garin arfa kuma a je ai abubuwa guda hudu washe gari da washe gari ai kwanan mina ai jifa duka shikenan ya gama aikin haji wannan shine mai tamattu amma mai kirani kuwa shi gwamawa zai idan ya zo ya yi wannan dawabin na farko to shi ne dawabin aikin haji shi ne kiranin kai wannan sa'ayin da ya yi shi ne sa'ayin aikin haji saɓanin mai tamatoyi kaga mai tamatoyi an yi alfa ai sai ya maimaita ne sai ya maimaita sa'ayi ko sai ya maimaita dawabi da sa'ayi amma da kirani wannan da ya yi na farko ya isa shi ne kiranin ai gwamawa sai na uku kuma ifradi wannan shi kuma in mutum ya zo shi daya daya zai daga alfardu ne guda daya in yayi guda daya ya isa amma in ya riga ya kulla ni ya isa kaya ba zai cire ba sai ran da yayi at-tahdhirul kubra wannan shi ne da mutum to ana da tattaunawa wanne annabi yayi kuma duk sahabbai hadis an wato aikin hadis dai annabi yayi hajjatul wada ita kadai yayi amma a cikin ta aka samu sabani a ta cikin sahabbai wasu na ganin ibrahim ya bi wasu na ganin jama'atu ya bi wasu na ganin kirani yayi sannan a wannan din duk suka fahimta ka shi za ka yi na hadisi kun san shekarar da annabi alaihi aka wajabta aikin hajji annabi ba a shekarar yayi ba sai ya turawa sai na wakar a matsayin amirul hajji domin yana zuwa lokacin a je duk wannan gumakan na cikin ka'aba duk a kaudu a gaya musu cewa daga wannan shekarar ba a yadda wata ta ƙara zuwa ko wani ya ƙara zuwa tsirara ya cewa ya saba domin haka suke yi eh saboda haka sai da annabi ya tura sai na Abubakar ya jare gurin gaba ɗaya daga wannan dattin a shekara ta farko to a ta biyu shine annabi ya je hajjatul wada wanda a ranar ma wasu suka fara ganin annabi alaihi salatu wassalam wasu wasu ba taɓa ganin sa ba to shi yasa yayin aikin hajji da sahabbai kusan mutum dubu ɗari a wannan lokacin ya hau sama kowa sai da ya gani saboda haka ga duk wanda ya ga annabi alaihi salatu wasallam wannan lokacin ai ya cika sahabbantaka domin wanda ya ga mallaki annabi sallallahu alaihi wasallam wa amana bihi wa mata ala zalik fa huwa sahabi saboda haka wannan duk wannan sharadin sun cika amma wasu daga ranar ba su kuma ganin sa ba domin bayan nan kun ga watanni kawai annabi ya ba duniya watanni ne za a iya cewa wata uku ko watan rabiul awwal a watan rabiul awwal daga zulhajji rabiul awwal rabiul thani haka rabiul awwal muharram safar rabiul awwal sha biyu ga wata kamar yadda wasu ke kawo to shine lokacin da annabi alaihi salatu wassalam ya bar duniya to shi za ta yi na ali da da mu'azu bin jabal da za su tafi aikin hajji sai suka kulla niyya sabanin nan duk suka kauce ma cewa ya Allah mun kulla niyyar yin aikin hajji irin yadda annabin ka yi ka koma wanda yi su irin da suka yi shine kawai kai ma kuma ya halatta a yanzu kai ma ka irin wannan niyyar in kuma Allah ya baka iko duk kai kowanne kai kirani kai tamattu'i kai a ifradi dan za ga wani ya je sau kaza Abdullahi da Umar ya yi aikin hajji sau 60 ya yi umara sau dubu ɗaya bayan ɗaya ya je ya dawo umara sau dubu shi za ita kaga umara ai ba ta yi iyaka ko yaushe ne yi wannan shi ne to ma da yace mun tsaya hadisi al hadisu salisu wa salatuna ba'da al mi'atayn wannan shine darasi na 71 hadisi na ɗari biyu da talatin da ɗaya an hafsa an karbo daga hafsa zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam matar annabi kira da aminci Allah ta tabbata gari yar gidan sai na Umar idan ka ji jiya suna cewa Allah ya tsine wa matan nan guda biyu to da hafsa da Aisha suke ne zaka ji suna wani abu Allahumma la'an salama yi Quraishin wa bintayhi ba in ka ji wannan ko a gurin waye ke da Abubakar da Umar yake da Hafsa da Aisha in dai ka ji wannan to da su kurukuru wanda zai yi ma kinaya kenan wani ko ba zai koye sunan ba kawai ba zai ba da adireshi wa sunan zai kama in muna nan da su na gida da na waje saboda haka wannan shi na na Hafsa ita ce wanda annabi ya taba sakinta Allah ya turo mala'ika Jibril ya ce aje a ga ya annabi ya ce ya dawo da ita fa inna sawwama qawwama domin ita mai yawan azumi ce kuma mai tsayawar dare ita ba kowa ne ya yi kwanta ba Allah ne ya yi kwanta da kansa saboda ko irin wannan ya isa ya yi da matsayi yayi yawa to ita ce na Hafsa radiyallahu anha annaha qalat ya rasulullah ya ma'aikin Allah ma ji anun nas menene alamar mutane ne yake damun mutane ne hallu min al-umra da naga suna ta wato a samun at-ta'allus cewa samun dama na yanke barci da sa kayan gida da zarar sun yi umara da take nufi da matuyi ta ga wasu sun yi da matuyi sun je suna ashi sun koma sa kayan su sa turare su yankan barci su yi ci gaba da abubuwa me yasa naga mutane suna haka walam ta illa anta bi umrati amma kai baka warware me yasa naga mutane suna warware umarar su kai kuma baka warware ta ka ba fakana ce ce inni labbatu ra'as ni nayi wa kai na talbi talbidu ra'asi ne wani abu da suke wani mayafi samowa sai a dindan bara kai saboda yawan gashin su da jimawa da kaya daya sai su tashi akan zai dandan gari ne bakwai su kafa zuwa suna tafiya domin tafiya ce daga makka daga madina zuwa makka kusan kilomita ɗari hudu da ashirin da wani abu kuma a kafa ba irin hanyar yanzu da za ka biyu lafiya lau ba su a nan lokacin kwazazzabo ne ko ina abu nan turu da kwani haka aka yi wannan tafiyar kuma a kafa to sai yanzu ya daddanne kan da wani mai wanda zai hana gashin bajewa domin gashin su da yawa an gane ko to wannan shi ne to ya da sai ce to ni na riga na tuke kaina na dandade kaina da mai wa qallatu hadi sannan na sanya na sanya wa hadaya ta alama la tuhillu ja'ira Allah wala ja'al al-harama wala al-hadiya wala al-qala'ida da Allah yake fara cikin suratul maida saboda haka al-qala'id shine wanda ake sawa alama in mutum zai tafi aikin haji dabbar da zai sanya mata alama ko me ake kiranta ko takalmi ko kuma akan tozon ce je wani rubutu ko wani abu gare da za a rataya a wuya hikimar sanya wa dabbar hadaya alama shine idan ta taho a hanya a ta barayi a wannan lokacin barayin lokacin in sun ganta da alama zai ce wannan ta Allah ba za ta ba ba shi ne abin da kake gani ɗan jahiliya barayin jahiliya da da sun fi wannan tallafin jin imani sun fi su saboda su ga kayan Allah ma ba sa tabawa a wannan lokacin ba ruwan su ne cewa wannan ya ba ku duba za ta bata ba wannan ta Allah shi ne dalilin alamar da suke yi fala ahilla hatta anhara ba zan warware kayana ba har sai na yi yanka ranar sallah kenan kaga ranar sallah shine ranar aiki da yawa aiki abubuwa hudu mutum zai kaga mutum ya zo ya yanka ya dawafi ya za aiki sannan ya aiki wayan abubuwa hudun duk za ka yi idan kuma ka rage wasu a bayan zuciya amma wayan duk za a yi su ne ranar sana a ji a yi jifa kai zai je a jamratul aqaba zai je jamratul aqaba ya je bi babban gidan da ake faɗa da hausa sannan wace gari sai ya jera kuma duk zai wuce na ɗaya da na biyu da kuma uku ya je bi ranar sallah wace gari zai jera su a jere ya jefa wata wace garin ma ya kuma jera su in dai sha uku ne ya ƙara jera ta a jere ya jefa dutse ashirin da ɗaya kenan shi kenan ya gama aikin haji to wannan shi ne in ka kalli wannan hadisin da kyau wani irin nau'in haji kenan annabi ya yi a nan domin ga an nuna ma ba tabbacin yi ba shi ne masu ibrahim zai zo su fake da wannan haka masu kirani su ma domin karara an nuna ba annabi dama kuma annabi bai yi da wasu yi ba domin ya faɗi da ni cewa ni ma da za a dawo min da gaba da koma baya da ban koro halayata ba za mu zo mu ji hadisi nan gaba da aka koro halayan ba duk sahabbai ba wanda ya koro halaya ban da shi da wa a talhaki bin ubaydillah su biyun nan kadai su ne ba sa hadaya su riga sun koro ta sauran duka ba su koro ba annabi ce kowa ya mai da ita ne umara yayi umara kawai sannan daga baya ya zo ya aikin haji za mu zo a babun ƙarshe zai nuna mana hadisi ne za mu koya karkashin hadisi ma yi kasu minan hadisi dalilin ala annan nasa istajabu li amri rasul fil fakki min al haji ila al umra li yatamatta'u wannan dalili ne da yake nuna cewa an sahabbai sun amsa annabi kira na cewa su soke aikin aikin hajjin su da suka ɗauko niyyar yin kirani ko ibrahim ya koma da mutu na biyu dalilin ala anna masakar rasul sallallahu alaihi wasallam kana kirani wannan dalilin ne da yake nuna cewa annabi kirani yayi annabi kirani yayi amma ga dalili na uku annal qadina la yatahallal fi shay wanda yayi kirani kuma baya halatta wa kansa komai hatta ya qadi a'mal hajji haddahu har ya gama ayyukan aikin hajjinsa gaba daya na hudu jawazu tarbidi kya ya halatta a dandade kai na biyar jawazu su'alil mar'ati zawja al alim an dinihi alladhi waqa'a mukhalafatan lima alayhi an-nas aw aktharu ya halatta mace ta tambayi mijinta ko da malami idan ta ga yayi wani abu da ya saba wa sauran mutane ya daga kai kaza domin gashi na na hafsa ta tambaya ya rasulullah na ga wani kai wani abu wanda ya saba wa almajiranka wanda kuka tawo sai gaya mata dalili shikin na shida aljawabu ma zikirin sabab lil mukhalafa kuma idan aka yi ba tambaya ka faɗi dalili za ka zan kan a cikin yara za ka iya samun mai tambaya eh to ba irin wannan tambayoyi yana nuna ba za su zama da kiyai masu wakira to ka rika ba da amsa da dalili domin kana kama shi kama shi kar ka rika gwada gwada yaro lokacin da ya ma tambaya in ya ma tambaya ba sai amsa sannan na bakwai majru'iyyat taqlidul hadi an shar'anta ma sanya wa hadaya alama sanya mata alama ba laifi bane na eh inda aka ce ko shi ma na alama da suke da wuta dai ba mai yawa bane ba ne eh sannan za a iya kora hadaya kaga wannan yanzu kusan mu da wahala take shafe mu ba domin tafiya take da hadayar su kai yanzu in ka ce zaka tafi da rago sai kai mafiza da tike kwarai kuwa kaga yanzu mu din bai jabe mu wace dai gaba da kudin ka ne da ake a je can don kai wa bi rago di sira da take ai da ko zancen sai a zaka a cikin amma har yanzu mutanen Indonesia suna tebo a za a daddab a cikin kasu ko a gurgura za a zanto dabbobin sun fara zo gaba da mutanen kudancin Saudiya duk suna yi dabbobin su a koro su gaba ɗaya su suna yi har yanzu to saboda haka sunna ne amma mu abu ne mai kamar wahala in ka bada kuɗinka daga nan shikenan ai shi ne in ka zaka tafi da rago sai kai ma visa kai ma ticket yau sai ka ka je kai ma passport da farko tukunna alhadisi rabi wa salasuna ba'da mi'atayn hadisi na ɗari biyu da talatin da hudu an yi amrana bin husayn radiyallahu anhu ma anhu an karbo daga imran dan husayn Allah ya kara masa yadda kamar mun yi tarjumar sa a baya shine sahabin da wato mala'iku suke masa sallama mun yi a can wato farko farkon littafi suke masa sallama sannan ba su daina masa sallama ba sai da yi rashin lafiya ya yi wa kansa tsakiya daga yin wannan tsakiyar domin kaga ita rashin lafiya ka dogara da Allah annabi ya faɗa cewa akwai mutum dubu saba'in da za su shiga aljanna ba hitayi to daga cikin sa akwai wanda ba sa kai tsaran Allah na Allah ya dora musu abu sun yadda Allah ne la yarquna wa la yasrquna wa la yatayyaruna wa ala rabbihim yatawakkalun ba ta neman magani kuma ba su yadda da tanti ba da Allah kawai suka dogara amma neman magani halal ne ba haramun ba to da haka wancan dubu saba'in din in ka ga babu kai a ciki kawai nemi wani gurin ba ka da lafiya da mutum ko asibiti yawwa to wannan gine in ka je ba laifi kai ba ko a sahabban ba duka bane kaɗan ne wanda za su samu wannan eh da tuntun da mu mun fita daga nan eh to sai ce um Imran bin Hussein shine mai wannan falalar kare yake unzilat ayatul mut'a an saukar da ayar tamattu'i mut'a faman tamatta bil umrati ila al-hajj famattaysara min al-hajj saboda haka an saukar da ayar mutu'a bi kitabillahi ta'ala a littafin Allah madaukakin sarki fa fa'alnaha ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai ce mun kuma mun yi tabakkuri tare da annabi alaihi salatu wasallam kaga wannan yace tare da annabi amma mun fahimci ne ake nufi cewa ai tare suka taso amma daga baya an ware shi ya dora a kirani shi kuma an bar a tabakkuri walan yanzil qur'an bi ummatiha ba wata aya da ta sauka da ta haramta yin mut'a shine shi ake cewa ai auren mut'a yake ne ba auren mut'a yake ne annabi ya taba auren mut'a ne ai tun daga baya zaka ruje magana ba auren mut'a temporary marriage ba ke yake nufi ba abin da ake nufi shine mut'atul hajj ai aikin umara a cire kaya in kuma lokacin tattabar ga wata yayi a sa kaya a ci gaba da aiki walam yana hana kuma annabi bai hana ba hatta ma ta har annabi ba duniya fa qala rajulun bi ra'yihi ma jaa sai aka samu wani mutum daban yana faɗan ra'ayin sa irin abin da ya ga dama wa qala al-bukhari ba al-bukhari yace yuqalu innahu umar aka ce wanda suke nufi da wani mutum shine sayyidina umar domin shi a lokacin yana hana ayi tamattu sai dai ayi ifradi mun faɗi wannan satin da ya wuce akwai dalilai kuma malamin suna kawowa amma a cikin hanyoyin da aka rawaito hadisin wasu malamai suna cewa hanya ɗaya ce ta hanyar al-isma'ili shi kadai ne yace sai na Umar ne amma duk sauran ba su ce sai na Umar bane wali muslimi a wata riwaya ta muslim kuma na dalat ayatul mut'a cewa ayar mut'a ta sauka yani mut'atul hajji kaji ba yana nufin wato tamattu mut'atul hajji wa amarna biha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi ya umarce mu da yin mutadul haji thumma lam tanzil ayatin tansakhu aya ayata mutadul haji ba wata aya da ta sauka wanda take soke aya da ta halatta mana yin mutar aikin haji mun faɗi ayar ba mace ba ta bi da umar ta ila alhaji ta sai ce walam yana ana rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuma annabi bai hani a kanta ba hatta ma da ayyaba duniya ka za a gurin wasu masu waka su ban da yadda annabi ya mutu ba ba a cewa annabi ya rasu ba a cewa yawa ba su haka kawai kuma Allah ya ɗaukacin zargi ya ce kullum nafsin za a yi katilo su a gurin su cewa annabi bai bar duniya ba wato matsayi ƙara ba matsayi ne wannan kuma kuskure ne kuskure ne domin Allah ne ya ba ki zaɓi cewa za ka zauna ko za ka dawo wurina yace ila rafiqil a'la ya zaɓi ya tafi gurin tawaga maɗaukaki a gurin Allah kenan gurin ku ya fi na Allah ne ai bai bi ba yau shi za ka ce wa ju'ara ya tabi'ahum al-gawun alam tara annahum fi kulli wadi yahimun wa annahum yaquluna ma la yaf'alu to shine matsalar sai za mu koya karkashin hadisi abu na farko da zamu koya anna muta'addal hajji mashru'iyyatin bi kitabillahi ta'ala yin tamattu'i a aikin haji an shar'anta shi a cikin littafin Allah madaukakin sarki Allah ne ya shar'anta haka na biyu annan rasula aqara wa al muta'a annabi kira da insha Allah tabbata gare shi ya tabbatar da su kuma akan muta'a sahabbai ke na uku annal qur'ana was sunna lam yanzaqa hadha al hukum Qur'ani da hadisi ba su doke wannan hukuncin ba. Wannan hadisi ya kuma fito ma da wata matsala da ɗalibai ilimi suke da saurata akan ko usulul salama usulu. Cewa jin hadisi yana iya naskin aya yana iya abrogating ya soke aya yana iyawa yana yi ko bai hadisi yana iya soke aya wani hukunci na ayar Qur'ani ko yin yiwu ba zai yi ba zai yi na ba zai yi ba a to me ko ku ku yanke hukunci bari ma ku tafi daya eh zuwa sati mai zuwa ina son ji ɗaliban ilimi su binciko mun wannan a cikin annati wal manzo bari ba ku ma reference ka je ka duba kowane irin littafi na annati wal manzo akwai littattafai ewa da aka rubuta su a kai eh su saburi da sauran su sun yi littafi ka je ka karanta wannan sannan abu na biyu bari kara muku rafanan duk wani tafsiri da ka sani babban tafsiri ka je ka duba karkashin ayar manan sa'il ayatin aunun siha ko aunin kannun siha ka je ka duba wannan ayar ka ji bayanai an fahimta da kyau ko yawwa ko kuma ka duba karkashin wai za baddalna ayatan makana aya karkashin wayan ayoyi da ku je ku duba kun ga na ba ku rafara amma ina so in ji amsa ta ci ne zuwa lalle ya kamata a fahimci wannan to matsala ce mai kyau dan ka haɗu da mai so ba ta ba addini yanzu kamar yadda yalla bai yake gaya mana ya sauraro na tiktok yadda tiktok suka yawa yanzu ko masu maganganu a media ai sai lalata ma addini in ba ka fahimta wayan na abubuwa yana magana cewa bai ga ayat da take a sallah raka'a biyu ba ko raka'a kaza misali to irin wannan abubuwa in ba ka rike wannan abubuwa sai a kai ka gaba ta ji ne zuwa zan tambaya insha Allah ai na farko a tambaye shi shin hadisi yana iya soke aya idan baya sokewa me dalili in yana sokewa me misali shine kawai to hukuncin aya an gane ko eh an bayyana da yau dama magana aya na soke aya wannan ba ku da iskali ko duk kun ba to shine ma da ya gaya mana cewa na biyar wuqu'ul khilaf al-mahmud bayna as-sahaba fi ba'd al-masail ana iya samun sabani tsakanin sahabbai amma sabanin wanda yake abin yabo tsakanin sahabbai a cikin wasu matsalolin wa inkari ba kai ma la ba idan sahabi bai gamsu bai wa wani sahabin inkari ya ce abin da ka faɗa ne da dalilin ka shi sabani ba matsala ba ne amma ya zanto mai ma'ana shi za ke cewa wa laysa kullu khilafin ja'a mu'tabar illa khilafun lahu wajhun min an-nazar ba kowanne sabani bane in ya zo za a yi la'akari sai sabanin da yake da wajhun min an-nazar na bincike me dalili me dalili yake yin jibari amma ba da dalili wannan ko kallon sa ba to sai ma da yake na shida zammu li ra'ayi al-mukhalaf lil kitabi was sunnah zargin ra'ayi da ya saba qur'ani da hadisi eh idan ka bayyana anna sahibahu musadimun lil sunnah mutakar ya bayyana cewa wanda yake ya dauko wannan ra'ayin yana fada ne da sunnah to ai watsi ne ayyan kanat manzilatu duk matsayin ka kuwa to amma sannan sun faɗi wata matsala gaba farko ba zan faɗa ba dan zai dan ba ku amsa ta biyu sai yace falanan falanan ka ba da wafatin nabi babu wani nasaki babu soke aya ko hadisi ko shafe aya ko hadisi bayan annabi ya bar duniya eh idan za kawo dalilin nasi to sai dai zan tun zamanin annabi abin ya faru domin shine mai shari'a kai yanzu ya za ka soke abu da kanka yawwa na takwas hudun sirati sahaba radiyallahu anhu bil jam'i bayna bayan al-haqi wa ihtirami dawl fadl kyawun labaran sahabban annabi alaihi salatu wassalam in kana da siyarwa alamin nubala yadda ake bi a yayi kaga mutane ne aka lissafo aka yi ta baka tarihi tun daga annabi alaihi salatu wassalam har zuwa kan tafi imamu zahabu to sai ka rika daukowa kana karanta mutum da ya kullum eh kullum ka karanta mutum da ya koyi duru domin haka yake kawowa kowa ya baka labarin to duk abin da ya shafe kullum mutum daya to shine zaka kiyaye fassara ko sanin tarjama ta magabata ba iya ga bai ba tariyai tari har kansa ta hafan ji imamu zai tun daga kan annabi alaihi salatu wasalam haka na tara alquran manzilu ghayr makhluq bal huwa kalamul lahi bada'a wa ilayhi ya'ud ku sani qur'ani ba halittar sa akai ba shi ma wannan matsala ce a tauhidi ne zaman kanta akan ta aka rika zane su imam ahmad ana azabtar da su a lokacin sai sun yadda qur'ani halitta ne halitta halitta sa akai kirkiran ne su kuma suka ce a kar ghayr makhluq da akwai lokacin da ya ji wahala duka ya duka yace sai yi ishara da hannunsa ya ce haza makhluk yana rufe kan yatsunsa ya ka kyale saboda ya ya wahala lokaci da yawan su cikin magabata ko wanda tun da ku sai sun yadda qur'ani makhluk su kuma ja ja bal huwa kalamun lahi min bala wa ilayhi ya'ud qur'ani ba makhluki bane zantan Allah ne daga Allah ya baro kuma gurin sa zai koma wannan shine dini amma cewa halittar sa aka yi wata akida ce mara kyau domin yanzu idan mutum ya mai rantsuwa da alkurani ai zantar Allah ne da tubobin Allah da zantarsa kuma ana rantsuwa da yawwa ana rantsuwa da to wannan shine karshen babun um babul mut'a sai babul hadi babun da zai magana akan ko hadiyi duk ana bada ko alhadi ko hadiyi biya halatta aluga abin da ake kira da hadaya kuma imani zubawu fil haram abin da ake yankawa a harami taqarruban ila Allah ta'ala dan kusanta kai zuwa ga Allah domin yanka bi yanka ana yi idan kusanta kai zuwa ga Allah قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين dan Allah ake yanka shi sa ai in ka je boka ya baka doka ka ciwo ka ya zama shirka domin ba dan Allah kai ba shi kuma in ka ana yin idan wa dan Allah to abin da ake yankawa shine rakuma rakumi da taguwa sa da saniya kinkiya da rago akuya da dan akuya su ake yankawa wannan shine samaniya da azuwa min al-zahir ne ko min al-zahir ne to to ne sannan abu na biyu hikima shine wa insana lil fuqara dan kyautata wa mabukata talakawa wa asluhu min al-hadiyya wannan mun faɗa asalinsa daga wannan ne kuma ita kyauta duk wanda ka je ba kyauta abu ne tahabbuban wa tawaddudan dan kauna da soyayya da girmamawa duk wanda ya ba kyauta to wannan abubuwa biyu ne yana kaunaka kuma yana girmama ka shi yake sa kyauta ita dai ta ka fi gida uku ta farko akwai wanda take tawalibi kamar wanda ya kulla niyyar aikin hajji na muta'abbul hajji muta'a tamattu'i da kuma kirani in dai zai wannan nauyin aikin hajji to sai yayi hadaya ka'ida ne liman lam yakun ahlu hadir al-masjid al-haram in ka ga bayani ya bada yaki gidansa yana cikin harami shi wannan da amma wanda yake wajen haka sai yayi hadaya kirani ko tamattu na biyu idan mutum ya bar wani wajibi daga cikin wajibai ko ya aikata wani abin da aka haramta ba to saboda haka ko ya bar wajibi ko ya aikata wani ma'azura ma'azura ta da yawa to sai ya yi hadaya ko kuma ya yi farauta abin da aka hana farauta wajen za mu yi ma ka talabinin na'ami ko ya kuma bihi da wai adilin minku saboda haka wannan su ne waɗanda ke yin hadaya wannan nau'in guda uku na'am eh a maimakon maimakon hadayar a eh misali kamar yadda ake a gurin azumi in ba a samu yanka ba a yi kaza a yanka ne kawai eh shi aka ce shi sa ai kaga masu yin wannan yi kuskure da na kuma yi masu yin wannan NG visa da tunda Saudiya ta hana a yi aikin haji da visa wannan to abin da shi ma da musulmi ne kuma faɗa kamar yadda na gani shi ne ai kaga suna tsallake sun saba wa bangare biyu na farko sun saba wa Allah domin shi wanda ya tafi da yanki jini zabe fita ya tafi da shiga ta mai aikin hajji ba domin za ka nuna ba su wasan ka a gani su wannan da wasa ta yan immigration da waye da yan sanda za su ka nuna musu za su duba shi kuma ka'ida ɗan ne da yanki jini ba a yi zai shiga wata yan kasuwa ce ita yanki jini ba to kaga abu na farko za su saba wa Allah na biyu su saba wa hukumar Saudiya saban Allah shi ne sai su yi dabara mai wayo ya san cewa me hukuncin wanda ya tsallake miƙaƙi ba tare da ya kulla niyya ba hukuncin da shi ne yanka to sai su yi wayo zai tafi da kayan gidansa sai a ɗauka ai alhaji ne kawai an fahimta in alhaji ne kai ka zo da kayan ba za su kula ba wai da yana ta tarbiyarsa in ya je ya je yanka saboda wannan saban da ya yi ne na tsayawa a miƙaci ya kulla niyya to dabarar da suke kenan to sannan ga ka saba hukumar Saudiya domin ta hana dalilin su shine saboda kar a cike mutane su ko da yake suna nan da ba jama'a da za su shiga amma dan Najeriya ya kwallo sai ya zanya da ake da yi wannan kurta kurta biya da zai yana da yankin visa eh ai da maganar da muke in ya iya jiniki ya je ya dauko ya biyo amma ya sani cewa yanzu dai ba zai yanka ba amma kuma yana nan da saban da yi na saba hukumar Saudiya to ai saba wa shugaba idan ba zai yi bane saban Allah ne ka ban da da ko saba wa shugaba dai ba na mafita kawai mutum ya nemi kuɗi ya yi gaba aikin hajji da kuɗin zai legal ne shi ne wanda na sai ya ce dubara ya ce dubara wanda ya riga ya rubuta da yanzu ya ce dubara wannan shi ne a ni kuma kanka burma ni ka kyale ni iya nan ya isa ba a ba da dama sai in ce fara kawai shi kenan الحديث الخامس والثلاثون بعد المئتين حديثنا تربية ثلاثين دقيقة أنا عائشة رضي الله عنها قالت أنا عائشة الله يكارى متى إجازتي فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي لا تبقى حين فتلت لا تبقى علامة igiya wannan alkalayin igiyoyi ko wani abu da ya gaba da wannan kotun ma da za su jirka shi gaba igiya to na tsifta da kaina na hadiyar annabi kira da abin da Allah tabbata gare shi ya dai da hannuna take sun ma arduha sannan wato sai da zan ya mata alama wa kallada shi kuma annabi kira ta ya auyen dabbar sa au kallatuha ko kuma na rata ya mata dun ma ba ta bi hadi da bai sai ya aika da ita a tafi da ita ne harabi din kafin su ya aika da kamar daga nan da dama kawai sai ka tura da dabbar sa misali din zai yi amma kamar yadda ɗan indonesia da kudancin saudiya su yi shi ne za ka fi turo da dabbobin kafin ma su tauro dabbobin su fara zo tawowa gaba to shi ma annaba abin da yake nawa ya fara turawa da dabbarsa sannan sai wa kama bil madina ya tsaya a madina hukuncin shi ne ba ma haru ba alaihi da yake kana lahu ailan duk abin da yake halal ne a gare shi tunda ya aika da dabbar da bai haramta ba mahallin jahili ne dan ka aika da dabbarka to da baka fage da aikin hajji ba abin da ake haramta da aikin hajji kai ba haramta ma ba har sai ka je ka kulla ne shine abin da ake kake so ki fada cewa dan ka tura da dabba a a za a iya tura da dabba kuma ka rasa kirji ba misali ko kuma wani abu ya faru baka ma je ba kamar su wa'ancan saboda haka tura dabba ba ke nuna ka shiga harama aikin hajji ba za mu koya karkashin hadisi isti babu qatil al-qala'i fatil al-qala'i lil hadith an so mutun ya sanya alama ga dabbarsa shine muka ce saboda ne hatta dan su ba da alama ga barayi a hanya masu barayi daji dan su gane wannan fa dabbar Allah na biyu isti babu al hadith an so a sanya alama a jikin dabbar hadiyarka na uku yace babu abil hadi min al bilad an zo ka tura daga garin ku ka tura da dabbar ka wai lam yakun ma hu sahibu na hudu jawabi irsal al hadi wa taqliduha wa huwa bil ilmi lam yahrum ya halatta ka tura da dabbar ka in kana gida kuma bai haramta ba komai ba na gida a na biyar i'anatu ahli da'a bima amkana duk wanda yazo zai ba Allah to ka taimaka mar iya iya waka wa i'anatu zawjati zawjaha sannan mace ta taimaka wa mijinta kaga yana da Aisha yadda ta taimaka Annabi alaihi salatu wassalam lokacin da zai yi wannan duk wannan abubuwa ake so mu koya musamman matan mu na Hausawa su gane cewa ga role model din su ne waɗannan yi wa mai gida hidima yana cikin wato bauta aure yana ci abin da abin da aka aka tsora kuma ake so su kwaikwaya daga mata annabi alaihi salatu wasalam jiyan na gaya wasu mata cewa nace kun san wani hadisi muka biya nace kun san cewa da Allah ya ga dama ɗakin na rayu da ragaya muka hakan albasari ya ce ɗakin na rayu da yadda ake kai yanzu gado da da da shogilar da kushin sai ɗin nan da ake kaiwa na kai na rayu da sun mat wallahi ba za su shiga ba sai dai ka ɗaura ka sa gadon kawai ai ai yanzu sun fara tuba yanzu ba a faɗa su sun gane ɗan goyo ne wai ana ci suna cewa na mutu ba ɗan goyo da kenan yanzu sun gane cewa kowace ta bai zuwa to sai ko musamman in kana so in mace fahimci haka ba kaman mace gidan ta ci biyu ka ba ta kuɗin kawai ke tafiyar ka eh kai dan tafiya ka bata kudin ce bane na sati biyu ka kyale ta zaka ji kafin ka dace da sai ba waya ka dawo saboda haka wannan shine me nake faɗa ne to ɗakin na Aisha kamar yadda na gaya musu kwata-kwata bai kai kare uku da soke ne kuma misalin da na bayan nabi na ce da annabi yana so sanda za a yi bikin na na Fatima ba wai a ji a kama idan zan a'a a ɗebi matan gaba ɗaya a kai su kama ta ɗaya matan wuri ne su zo a yi bikin za a yi amma saboda ana so matan mu su koyi cewa ga yadda rayuwa ya kamata ta zauna shi za aka zauna da rayuwa har sai da hannun da ya kanta har sai da ne ba aka shi saboda daka data ake ci a gidan sai na data hannun da ya kanta sosai wata ran da ta zo ta ga annabi tana so ta ji an samu wata ganima tana so a ba ta bawa ko bai wanda zai za ta taimaka mata wajen aiki annabi ya ba ta baki ya tuta da ya ce ki koma gidan ki rika biya subhanallahi walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar ke yace ki rika yin 33 uku wannan ki da hudu kin kin zo kwanciya haka sai da ya dace auren da ita ba bai nuna wanda ya fi kowa kuɗi ba bai neme shi ba sai nemi wanda wato yake ganin ya gamsu da tarbiyyar su sai da alibai da aka zo sadakin ma sai na abokan ne biya ba shi ne abu bulalar da muke yan shi a aida wayannan maganganu yau kuna ta kuna to sai na abokan da muke zaki shi yawa da zara shi ne kuma waliyi wakilin auren sannan da aka zo ba komai abinda aka yi da shi gaba ɗaya a cikin mangala aka zubar ba a kori kura aka tsadar da moda moda bai ji bane akwai rukura ka kai wannan daban kira alamun ake fara kai kaya har ba a daban ko ba ka bane ba fa cewa muka yi haramun bane ai miki daki muku ma ko ina a sa gado amma ki fahimci cewa kowa ya tsaya iya matsayinsa yadda matan mu yanzu wannan mahaifinta bai da komai yana gidan haya amma tana tunanin cewa ita ba in za a kai ta a kai ta da gado biyu da plasma biyu da kuɗin biyu su cire wannan tunanin shine muke so a kaure yawwa saboda yadda kika ga su jamila mai gudu suna yi a wannan abun nan a cikin jim ki dauka cewa ke ma kika zo a cikin ta zauna a gida mai mai garazo ko mamu ki dauka ke ma haka za ki zauna yaudar da kai wallahi yaudar da kai da yawa wasu da kike ganin sa a irin wannan gidajen yanzu sanda aka aure su mai gidan mai da komai sai daga baya Allah ya hore ma yawwa don mace sai da ciki ki na miji ko da irin nan in dai bai zuciya ne ba dan kirfto ba kun gane ko me sara in dai shi da kowace mace sai da cikin da wallahi da aziz mace sai da ciki ko wanda na miji da yake gani sai dai dan wanda abin amma ba san me za ta yi ba sai za ta yi ba ko ni ko ko Allah ya zauki ni ina girmama mutum ko in gabar da yake amma ya ki sana'a kuma kan jide graduate kai wai yana jiran graduate fashe wannan kaka waki ya ka wallahi ba ta ba lokaci ne amma idan ya hada biyu yana sana'a da kuma ya biya da wannan ke da sauki ai sai mu ta gani rabu da jima to wannan shi ne hadisi na gaba al hadisin sadi to shine anan amsar ranka dai amsaka jawabu dini ma yuqlamu da hayawan lil maslaha ya halatta ai amfani da abin da zai iya sawa dabba ta ji zafi amma saboda wata maslaha shine kamar wannan zakiyar da gaba eh dan alama dan yi da wannan alama wanda za ga suna suke yi alama suna ko gari ba ne shine ga gidan ma ya kawo hadisi a hadisi sadisu wa salatun ba'da miyatain hadisi na 236 عن عائشة رضي الله عنها قالت أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة غنما أنا جاء الله كارا مجد إذا تتي وترانا النبي عليه الصلاة والسلام ياي هدايا أو للوكة تيدا غنما da timakai da awakai domin ganin yana dauka azzar wal ma'ad an gane ko to shine wasu malamai suka ce ismu jinsin lidan wal ma'ad amma mun faɗa aikin hajji na annabi ya tsaya shi ne wasu malamai suka fassara da algana mutum nan da gara kuma ya yi ya da yawon su maka ja a nasa habbansa da suka yi wasu ai da ba da rakumi suka yi wasu raguna ne amma dai na ga wanda ya za ku nan gaba guda ɗari ya yanka duka raƙuma ne yawwa to kawai dabbobin kenan dabbobi ce dangin dabbobi shi kenan sai a huta kaga raƙumi yana ciki wayannan guda takwas ne. to shi ne الحديث السابع والثلاثون نعم بعد المئتين حديث لدى جديد ثلاثين لبيان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي الله رأى رجلا يسوق بدنة abu hurairu ne wata rana annabin Allah ya ga wani mutum yana koro taguwa shine badanata fa kana sai annabi ya ce irkabha hau annabi ya ce hau mana kana sai ya ce inna badana ya rasulullah taguwa ce fa kana ya ce irkabha annabi ya ce nake ka hau fara'aitu raki ba hali sayyid nabi sallallahu alaihi wasallam abu hurairu ya ce sai na hango shi daga baya kuma ya hau kan dabbar har sun jero da annabi alaihi salatu wasalam aka abun hawa amma da ya jawa saboda shi fahimtar sa tunda ya ba wa Allah to ba zai taba ba bari mu ji lamarin wa bi nafsin a wannan mutum kana da tsariya a karo na biyu da annabi yace aw tsari da ko karo na uku irkama nake ka hau wailak me yake fassara wannan wailak din eh kai dan gago to saboda ladabi in ya shafi zaɓa annabi alai shi da abinda muke ta goya yan da muri in ya shafi zaɓa annabi ba ma annabi alai salatu wassalam ba sai a ce kamar a hausa da ce ka ganka din nan shi ne wai laka in ya shafi zaɓi ne in ni ne ko kai zai ka ce kai dan ka a larabci amma duk da zaɓi ne sai a ce ka ganka din nan yawa yanda nan kuma waye ya faɗa din ba eh ka ga annabi ne ya faɗa ai ya tantance ya gaya ba amma ni ko kai ba za mu faɗi kalmar ba a gurin annabi wannan kalmar ya faɗa domin kai dan ka gaya wa ɗansa ɗan tsenan ba ko wani abu da ya gaba da wannan faduwa ne yawa ba na ɗi bane ko amma za ka gani gaba da kai ne wani abu ka je barka ɗan tsenan ba to irin wannan abubuwan ne to annabi alaihi salatu wasalam ya faɗa kai sai ka faɗa yawa to sai ya ce shi a fahimtar da awwai hal ko kuma ita kuma wai haka kalma ce ta tausayi shi ne wai hal ina ma ina ma ka hau ne zai sa ba za ka hau ba shi ne wai hal in mutum yana sauraron jiragen larabawa misiriyatin nan zai ga musamman irin su umar su hajjaji zuwa yi musamman hajjaji shi ne mai yawan faɗan kalmomin nan eh su umar za ka ga da sauki siris ɗin Umar amma na hajjaji da aka yi in ka kalla za ka ga kalmomin irin su wanda ba su kafi su muni to wannan shi ne sai ne awai akwai ruwayar da ta zo da cewa wa zai yau ta zuwa wata nuska ta ku cewa wannan alufi unuqiha ita dabbar da ya koro hadda silibar ya makalo mata silibar a wuya alama ke mun cewa wannan ta Allah ce haka suke ya sauro wata silifas a wuyan a wuyan ta to sai annabi ya ce hau to shine shi a fahimtar da tunda yayi wa Allah kyauta to ba zai ƙara amfanuwa da ita ba kai da malamai suke faɗa an kai wakafi da abu to ba a so ka dawo kana mallakar ka kuma in dai wakafi ba ruwan kai to amma sai dai wanda ya sako dabbar aikin haji zai iya amfanuwa da ita ya hau bayan da har ya tafi nonon da koko ba zai iya ba ya halatta me da rini ga aya nan cikin suratu suratul hajj da Allah yake lakum fiha manafi'u ila ajalin musamma thumma ba'idwa ila al-bayt al-atiq haka Allah yake lakum fiha manafi'u za ku amfani da ita sai Allah yake ila ajalin musamma har zuwa wani lokaci da zara an zo yanka ta an yanka shi kenan ba kai ba ita shine sun ma wahidu ha ila albayt alatiq dan wani lokaci dai ta kai kan akai in ka ji yunwa ka ta nonon ta biya halatta hadisi na gaba saboda lokaci shi kuma wannan cewa yayi ana hadisi na Abi Dalil radiyallahu hadithu sabil wa 30 ba'da al-mi'atayn hadisi na 238 أنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدني النبي يا أمرتني dan tsaya in kula da ta tagoyinsa rakumansa na layya guda ɗari ne annabi guda ɗari ya yanka so ake kana da hali ka san wani in ka ga ya yanka da yawa to matan da uku wannan ya yanka biyu wannan sai kowace a bata rago amma in ba haka wani kuɗin sa guda ɗaya zai yanka shi annabi alaihi salatu wasallam guda ɗari ya yanka ya yanka ya soke guda sittin da uku da hannunsa guda talatin da bakwai kuma ya bawa ta yi da alaihi ya karasa guda ɗari kuma ba wanda ya zai raba wa abu haka ake son Allah ya yi ba wannan baiwa sai ka raba wa mutane to shi ne yace in tsaya a kaiwa na ta saddaka bi bilabiha kuma rabar da naman ta wa jiludiha da fatar wa adillatiha da shimfidar kai hakkin fidar kuma shimfidar sai ka san mai tsada wa Allah wa hiya jazzara min hakai alkadan bawo mahauki komai daga ciki mahauki ba abin da ake nufi kada ka bashi kada ku yi tsada a jikin dabbar cewa zai ɗauki fata za ka yi mun fiɗa amma kai ne da fata ba za ka baki komai ba wannan haramun amma bayan ya gama komai ya halatta ya zo tafiya ka ɗauko nama ka baki ka ce ga sadaka ya halatta kamar yadda wasu ke kuma rowa kuɗi za ku yi tsada da shi amma nama kai ya taɓa ba in an gama sai ka ɗauko ka ce wannan sadaka ne shi kenan ya halatta to da yace wa qala yace la nu'ihi min indina yace mu za mu bashi da gare mu annabi yace kar a bashi komai ki wanzami ya sunan sa a mahauki mu za mu bashi da gare mu to ya halatta a bashi sadaka ba yadda wasu suke yi ba hadisin karshe za mu biya fikiyar hadisi ba an ziyad bin jubair qala ra'aytu ibn umar radiyallahu anhu ma qad ata ala rajul naga abdullahi da umar ya je gurin wani mutum kada alaka bada na gahu ya haruha alaka bi ma'ana baraka ya durkusar da ya durkusar da taguwarsa zai soke ta fa qala je sai aulad umar yake ibaka ha qiyama sake ta da miki kusan za ba ba ganin wasu durkusar da kuma su ko in za a soke rakumi yanzu ba yau sai aka ce musu ba sai annabi ya ce a sake sake biye miki sai na ne ce sunnata muhammadin sallallahu alaihi a kiyaman da ke za a tsaye mu kayyade da sai dai kamar da cikin da bai yi sai ke sunnata muhammadin sallallahu alaihi wa sallam shi ne sunna annabi mu yadda muke yi ai laraba suka zo suka ga yadda muke kada dabbobi a nan ko za a ga an samu sa a kewaye shi a ta tika shi da kasa yana wallahi wannan ba daidai ba ne duk da cewa wajen na taba gaya wannan ce wato za ka ga da na kalli yadda laraba suke sai a dawo da ta ƙato sai a ja kunnen ya kwanta a yankan na ce to ko waɗanda mutane Allah ya raba su dabbobi irin su wani kuwa muna wanda sa za ka je niwon suka ja kunnen ya kwanta to sai Allah ya ba mu dabbobi irin wanda za ka zo mafi wata ba sai ka ga mutum kaga a ka'idar yanka ba a tara ko aka zo yanka shi wanda da daure shi da muke mu da daure gaba zuwa duk kus a take shi kuma a danne wuyar duk kuskure shi da ma ai wannan ai suna da haƙƙin dabbobi ko yawa wanda da take kara haƙƙin dabbobi wani ba kai da kake gaya mana ko ko wani ko professor ba kake ne ke cewa wata ran yana zaune a turai aka hango zariyar gidansa ya yanka a kaza sai da aka dawo gaba ɗaya da aka zo aka tayo mai babu kaza fa kawai ɗan jinin da ya ce to zuwa nan za su gani to saboda haka to amma duk da haka aka yanka annabi ya ba da dama da an yanka dabba a cikin kafafuwan mu kuma sai a ƙara ɗaure ta kuskure ne wallahi jinin baya fita shi ne abin da malamai ma suke faɗa cewa in ka sake ta to jinin ya fi fita da wuri shi ne za ta mutu da wuri amma idan ka tattaure jinin ya man makale ba jini ne tsare jini ba ita take sa a mutu ba ko saboda haka idan jinin bai kare ba shi ne zai kawo wannan wasu hutun kai amma idan jinin ya fita da wuri in dai mai yankan ya iya ya cire wannan alwajin alwajin din shi kenan za ka da wuri zai cika to ka ji naman ya fi lafiya an gane ku to wannan shi yana cikin adab wani lokacin ka kalli masu yanka kaji su ma banda rajin adalci da suke yi wani lokacin da an yanka a wurga cikin tukunyar ruwan zafin da wannan zalunci ne amma a wurga da cikin taya din nan ke ta wuce wuce shi ne daidai ɗaukar an yanka ko a sake ta da wuri za ka ga gama abin da take fuffuka ta su cika shi ne daidai amma wurga cikin ruwan zafi wannan azabar ba daidai ba ne domin ran bai gama fita ba kuma an kona ta kuma Allah ya hana azaba da wuta an ba ubangijin wutar ba shi kadai ne yake azaba da wuta to wannan shine hadisi na karshe kuma lokaci yayi kamar na ga daga mun kafa su kai ma mun kara minti biyar a kai za mu tashi babul gusli shin ya halatta mai ake haji ko mara ya wanka shine za mu tashi dan wasu suka je ba ta wanka to shine za mu ji tashi mai zuwa abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladarsa wannan sun muka yi kuskure Allah wanda kuji zargi ya yaje mana ka za akwai wanda shi ya zaci ma wai ko canza zani ba ai wai inda ya daura din na haka ne ta zama eh akwai masu wannan tunani Allah ya sa mu dace to ya salam ya salam to insha Allah suna roƙo Allah ya tuna ta kyawawa da kofin da wadauka Allah ya biya wa kowa bukatun da na alkhairi akwai wata mara lafiya da ake gaya mana yanzu kwana uku kenan ta sami sirab to muna roƙo Allah ya tashi kafarinta Allah mu roƙokin sarki mu kuma ya kiyaye mu Allah ya kare mu duk marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon bunta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata wannan kitabul haji da muke biyawa Allah ya kai kowa aikin haji muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da sufin sa madaukar Allah ka ba mu damuna mai albarka muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa waɗanda suka sako aure a gaba da waɗanda aure sako a gaba Allah ka shiga lamarin masu jarrabawa a makarantu Allah ka agaza mu waɗanda suka gama Allah ka ba su sa'a masu neman aiki da sana'a da noma Allah ka agaza mu Allahumma aminna fi awlanina wa aslih a'immatana wa ulata umurina واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين.